أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسخ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر yan uwa shugabanni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu za mu dasa inda shugaba mai girma dr atik sheikh muhammad balarabe radiyallahu anhu tafsirin da yake aiwatarwa a nan cikin zawiyar sheikh muhammad balarabe radiyallahu ta'ala anhu a madadin khalifa sheikh balarabe khalifa alhaji ibrahim waɗanda a yanzu nan muka gaisa da su har suka ba mu saƙo wajen malam na cewa suna airport suna roƙon mu yi masu addu'a Allah ya kai mana su lafiya su aiwatar da ibadun umra lafiya su dawo lafiya same mu lafiya addu'in da za su yi mana da addu'in da za su yi makasa Allah ya nuna mana ijaba daidai yadda Shehu Ibrahim ke cewa uhibbul ajala shehu in yana addu'a sai ce Allah amma ina son a gaggauta biyan bukata alhamdulillah shugaba dr atik yana cikin suratu taha wadda suratu taha ta kunshi abubuwa kamar guda biyar wanda yake kuma ta yi bayani filla-filla yana daga abin da ta kunsa idan ka karanta suratu taha za ka samu usuluddin na biyu idan ka karanta suratu taha za ka samu tana bayanin tauhidi kuma tauhidi bi kulli ma'anar kalima tauhidi daidai yadda shi ibrahim radiyallahu ta'ala alhu ya faɗa li hadhihi kalima qishrun walaha lubbun walaha lubbun lubb ita la ilaha illallah ita ce kalimatu tauhid tana da kwasfa tana da wannan farin tana da wancan jan wannan kalma duka suratu baha ta ebo na farkon da na ƙarshen ta yi bayanin allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ta yi bayanin tauhidi na amawa sannan kuma ta yi ishara ga na khasawa sannan ta fito ga fili ta yi bayanin tauhidi na khasatul khasa cewa la ilaha illa ana shehu radiyallahu ta'ala anhu ke cewa in dai dabba in dai icce irin iccen gawo zai yi muhadaba da annabi musa annabi musa annabi mursali wanda shehu ke cewa akbar rajulin ba da muhammadin wa ibrahim annabi musa shine mafi girman namiji da kaye bi annabi muhammad annabi ibrahim dole kaka kawo annabi musa inda annabi musa iccen gawo zai ce mai ya kai musa ka sani ni ne allah la ilaha illa ana fa'abudni to ashe ba abin mamaki ba ne ɗan adam shugaban halittar Allah wanda Allah ya zuba ma dubun nema don an ji ɗan adam yana cewa la ilaha illa ana ba abin mamaki ba ne kuma alhamdulillah shi ma an yi bayanin wannan tauhidi na khasatul khasa wannan sura hakanan ta yi bayanin tashin kiyama kuma ta yi bayanin abin da zai gudana a filin tashin kiyama kenan tana hada da suratun maryam wadda ta kare wadda ta ɗauko bayanin wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha juthiya maganar tashin kiyama ta yi bayanin sa filla filla daidai abin da sai da Aisha radiyallahu anha wata rana take cewa manzon Allah ya rasulullah wai kuna tuna atatazakkaruna ahalikum yawmal qiyama shin wai ya rasulullahi filin kiyama kuna tunawa da iyalanku ko manzo Allah ya ce amma fi thalathi mawaqina fala waje uku ba mu tunawa da iyalanmu saboda bala'in filin kiyama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko indal mizan sadda Allah ya sa a yi layi za a aula ayyukan bayi ƙaramin aiki da babban aiki wani zaun mawazin alƙisar yawon milkiyama wala tuzlamu nafsu shai'a bayan kane mithqalu habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin za mu ɗora ƙugiya ma'auni wanda za mu auna aikin bayi ƙaramin aiki da babba ba wata rai da za a ƙwara duk aikin da ka aikata komi kankanta Allah ya ce za mu auna shi aiko na isa mai lissafi na biyu ba za mu tuna da iyalanmu ba ya ke aisha inda ma ta taɓayar suhuf lokacin da takardu ke yawo wani zai karɓa hannun dama wani zai karɓa hannun hagu wai idan suhufu nushirat sannan ba wai za a kwashi awoyi ba ne sadda zaidu zai ansa sannan amru zai ansa sannan bakur zai ansa da lokacin karɓar ayyuka ya yi takarda a lokaci guda allah zai sako su takardar ta isa wajen bawan da zai karɓi takarda mumini ya karɓa hannun ba a hannun dama kafiri ya karɓa hannun hagu a lokacin ba mu tuna kowa ya ki aisha na uku ya ce ba za mu tuna ba a lokacin da muke kan siradi sadda aka je siradi ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها صد ذا شمفد غدا ودا مؤمني زي وچه دا ما زي غنت مي فادي أما كافري زي غتا سوكي تو أولا لوكشي الله يچه ثم ننجي الذين اتقوا za mu tsayar da muminai ba mu tunawa da kowa yake aisha wallahi kowa ya take ne wani zarar zalimi na fi hajjutiya za mu bar azzalumai duk wanda bai bi Allah ba a duniya wanda bai yi mu'amala da halar Allah ba zai durkushe ya fada cikin wutar jahannama dama ranar kiyama rana ce mai girma shi yasa wannan sura a ƙarshenta za ta cika da wakasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ranar kiyama Allah ya ambace ta li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar kiyama Allah ya ambace ta wata ra kullu ummatin jathiya kullu ummatin tul'a ila kitabiha halitta tare da suna tsaye amma kowa zai durƙusa gaban Allah saboda bai san yadda Allah zai yi da shi ba shi radiyallahu anhu ke cewa wa kullu nabiyyin qala nafsi wa qad jathal jami'u fala tulfi hunaka akabira manzannin Allah ma za su dimauce wannan rana ba wani babba illa wanda ya je ma Allah da imani wannan sura ta suratu taha za ta yi mana bidiyo shi ne ta kunshi nubuwa amma nubuwar sai ta ɗauko gwagwarmaya wadda ta gudana tsakanin annabi musa da maƙiyin allah fir'auna fir'auna bai samu sa'a ba ubangiji ya ambace shi maƙiyi ne maƙiyin musa iyakar rashin sa'a kenan da haka wannan sura tana kunshe da tarihin annabi musa gwagwarmayar da ya sha tare da fir'auna dama kafin gwagwarmaya ya gani ne a cikin bacci abinda dokta ya gaya mana sannan ya je wajen masu fassarar mafalki sun gaya mai fassarar mafalki an karanta mana daga nan sai ya aza yana da tashi dubara sai ya zama yana muhaɗaba da cewa a yanka duk wanda an riga an haifa an gaya mana har sai da aka yanka ɗa haihuwa mai kwana ɗaya kwana biyu zuwa kwana arba'in sai da fir'auna ya sa aka yanka jariri dubu ashirin sannan ya ba da sanarwa duk ɗan da za a haifa namiji a yanka sai da aka yanka in ji shehu aka yanka ɗa dubu tis'in wai saboda neman musa sai da ya kashe ɗa dubu ɗari da goma yana wannan hauka ashe halara allah na nan na muhaɗaba da shi in ji shehu baiti halara na cewa turabbihi fi baitik ala firashik ala hijirik fir'auna ka daina wannan wauta shi musan kai dai za ka rene shi kai za ka ɗora kujera ka je ka taro shi ka zo da shi a cikin akwati a buɗa shi miyan shi ya maganin yakka asiya mata ka ta rene shi ka yanka mai albashi ka kama zuwa ana kawo mashi har bayanin shekaran jiya da dokta ya yi har yana jan gemun fir'auna don haka shi fir'auna ya ɗauka yana da nashi dubara amma abinda Allah ya yi shi ne matabbaci a cikin wannan muka ya kwana a jiya shi dokta cewa ƙala rabbi shirahali sadri wa yassirli amri ya fassara wa halulokudatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi annabi musa annabta ta tabbata ya yi wannan addu'a wadda jiya duka an karanta don haka aiki zai kankama sai ya ajiye daidai nukta wadda shehu zai kawo na abin da ya shafi abutaka uwantaka ko da yake ya faɗa a dunkule cewa uwantaka wasu uwa suna son ɗan uwansu irin annabi musa da annabi harun sai mai koyi da shi wasu uwa ba su san yan uwansu irin yan uwan annabi yusuf duka kuma amma wasu abubuwa ne hikimomi ne na Allah yusuf a imamu busari ke jawo kullum sulahau dukansu waliyai ne mutanen kirki annabawa ma a wata magana bismillahirrahmanirrahim talaban nubuwata aidan li akhi harun annabi musa ya nemo maɗansa haruna annabta al'insanu lahu ada'un kathira mutum yana da gabbai da yawa walakin al'insana bilisanihi faqat amma kai mutum abinda an mutum harshenka laulan lisan la tajidu farqan bainal insani wal bahima ba don harshe ba baka samun bambanci tsakanin mutum da dabba shi ɗan adam yana da bambanci da dabba kamar da shehu ya faɗa a kano ganin ɗan adam shi ke iya gane wannan fari wannan ja wancan abin da nake hange ina so ne wancan ban so ne wancan yana cutata wancan yana amfani na haka jin mutum yake iya gane da ni ake da kai ake da mu ake wannan magana ce mai daɗi wannan baƙan magana ce to haka harshe harshen ɗan adam shi ke iya bayanin abin da yake so amma dabba ba ta iya komi amma ɗan adam wannan gaba tashi gaba ce ƙanƙanuwa jirmuhu saghirun wa jirmuhu kabirun jirmuhu saghirun wa jirmuhu kabirun gaba ce ƙanƙanuwa amma aika aikar da harshe ke yi bai da iyaka duk wanda ka gani aljanna harshe ya kai shi ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda ka gani wuta ya faɗi kalimatul kufur da harshe ake kalmar kafirci irin yadda an jima kaɗan fir'auna zai faɗa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu kama ƙala sha'ir shehu ya ce wani balarabe ke cewa harshenka shi ne rabinka zuciyarka ita ce rabinka in an kasa mutum ɗan adam biyu to rabi ne harshe ne shawar ce kama ƙala sha'ir fallisan shaiwani ya kamuna bihil insan shi harshe fa da shi ne mutum ke samun kamala ka zama babban mutum an ganka da babban riga da alkyabba da ka faɗi wata magana sai a ce subhanallahi sai a gane ashe kai mahaukaci ne ko kai fasiki ne da harshenka za a ganka da tsumma sai kai wata kalma sai a ce a ashe wani mutumin kirki ne don haka dai da ka buɗe bakinka za a iya gane kai wane ne wa huwa shay'un yufsidu bihi al-insan da harshe mutum ke iya lalacewa al-insanu aidan shi ne dan adam li'an al-insan laula al-lisan ma kamula shi dan adam ba dan harshe ba to da ba a ce ma cikakken mutum ba harshen ka shine zai gwada kai mutum ne cikakke wa hadha al-lisan lahu min al-quwwati إذا صرفه في الصلاح وله من القوة إذا صرفه في الفساد ما لا حد له هل شنن yana da wani irin ƙarfi wanda in ya aiwatar da shi cikin bin Allah to sai harshen nan nashi ya ba da fa'ida sannan harshenka yana da wani irin ƙarfi na banna duka abinda bai da iyakancewa ta kullu تجد كل عضو من أعضاء الإنسان مقيدا في بعض الأوقات شو زي بامو وني tsokaci kowace gaba ta ɗan adam za ka same ta an da baibaice ta akwai sadda take aiki akwai sadda ba ta aiki wa kullu udwin gaban ɗan adam kowace yasluhu li shay'in wahid aiki guda take yi kowace gaba taka aiki guda take la ya tajawazuhu bai ƙetare ta alyadu la yumkinuha illa albatsu faqat shi kaga hannunka aikin da yake kawai ɗauka abu damka abu ya bayar ya ansa aikin hannu kenan fi shay'in mawjud sannan kuma bai iya batshi din sai ga abu yana gani in ga kaza sai ya sa hannu ya ɗauko ko kuma ya sa hannu cikin aljihu ya ɗauko ya aji shi hannu dai in ga abu yana gani to a lokacin zai iya aiki walbasaru shay'un mabsurun faqat idanunka shi kuma gani kadai yake yi wal udhnu shay'un masmu'un faqat kunnuwanka kuma shi kuma harkar da yake ma'aikatar da yake ji ya ji abu wal mashi muqayyadun bi an taquma wa tashtaghila bil mashi tafiya kuma an dabaibaice ta kafa za ta kama sai ta ci gaba da shigaltu da tafiya fi halatul qu'ud in kana zaune la taqdiru ala al-mashi kana zaune ka ce za ka yi tafiya sai in zamanin shehu ibrahim ne sai a ce ka zauna ka daura bel za a yi tafiya kilomita dubu hudu kaga wannan an shiga wani babi kamar ka ce kaga mutum dogo guntu kaga hankali bai ɗauka wannan to amma a zamanin shehu duk abin da yake azdadu kuma yanzu yana yiwa saboda akhrajatil ardu asqalaha ita ƙasa duk abin da aka boye tun da dai Allah ya bari shehu ya bayyana to Allah ya yi niyyar komi ma sai ya fito ga fili don haka sanin mu a da in kana zaune ba inda zaka amma yanzu wanda ya zauna shine zai iya gudu amma an shiga babin ɗayi shi kuma ɗayi babi ne na kudura ya dawo mu'ujiza ya dawo karama to zamanin shehu sai ya zama istidraji an ba kafirai dama su yi abin da kana zaune ka tashi yau cikin daren nan ka sauka jidda ka isa madinan manzon Allah kai sallar asuba amma dai in ana magana hankali kana kwance ina magana ka te kana kwance kana bugawa eh wallahi ga ni kwance yanzu zan yi tafiya waje kaza sai in ka tashi sai in kafa ta yi aiki fi halatul irtija kadhalik kana kwance ba abinda zaka yi sai kwance nan amma lisan amma halshe fa huwa mun fa huwa mutlaqun fi kulli waqtin an sakai kowane lokaci yana iya aiki idza mashaita fal lisanu muntaliqun wa idza qa'adta fal lisanu muntaliqun wa idza tajata fal lisanu muntaliqun yatakallamu fil mawjud wa fil ma'dum ay fil haqqi wal kadhib in za ka yi tafiya kana tafiya harshe na magana kana zaune harshe na magana kana kwance harshe na magana harshe na magana cikin abin da akwai da abin da abbabu harshe na magana gaskiya ya magana ƙarya ya takallamu fil khaliq wal makhluq harshe zai yi magana Allah ya magana halitta la yu'jizuhu shay'un ba abin da ke buwaye da harshe la yu'jizul lisan an yatakallama fi ayi shay'in hatta fil haqq sabbul haqq wa sabbul anbiya hadha bil alsila ba wani abu wanda zai buwaye harshe harshe ba abin da ke sa ya gajiya ya iya magana cikin komai hatta a cikin gaskiya kaga da harshe suka zagi Allah da harshe ake zagin annabawan Allah wannan da harshe ne hadhihi ala shehu yace wannan gaba kankanwa allati laha hadhihi alquwa amma an bata wannan karfi don bagi lil insan wa'azi ya shigo ya kamata ga kowane mutum nasiha kenan daga kamilul asri kowane mutum ya kamata an ya kuna ala hadarin minha ya zama yana taka tsantsan da harshe ne duk abin da za ka faɗa dama annabi ya faɗa ya yi nasiya man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul dan da harshe ne falyakul khairan aw liyasmut ala an yakuna ala hadarin minha kowa ya taka tsantsan da harshe ne duk abin da ka faɗa fa an yi rikodin kuma ranar kiyama za a fito da shi yadda muka faɗa da zuwa na zawal mawazin alƙista talaban nubuwata li akhi annabi Musa ya nemo annabta ga ɗan uwansa Haruna al-ukhuwatu ala aqsamin yan uwantaka ta kasu kashi kashi ikhwatun a'da'un akwai yan uwa amma ba su ƙaunar juna ka ikhwatu Yusuf adu yusuf wa ba'uhu wa ramahu fil jub kaga yan uwa annabi yusuf haka Allah ya hukunta sun ki annabi yusuf sun sai da annabi yusuf sun jefa annabi yusuf cikin rijiya amma don a kai shi inda Allah ke son a kai shi khaza'inul minan ala qanadiril mihal amma dai a zahiran sun ki annabi yusuf amma sun samu kansu su ma ala ne Allah ne ka tafiyar da su wa Musa huwa Harun talaba lahu ala maqamin wa huwa nubuwa to ga annabi Musa shi kuma ya nemo ma dan uwansa ya nemo ma dan uwansa mafi girman maqami yanda aya za ta faɗa an jima mafi girman maqami maqamin annabta dan maqamin uluhiyya kudera ce Allah ɗaya asamanta amma cikin bayan Allah mafi girman bayan Allah wanda ya samu kujera ta nubuwa balle ma wanda ya samu kujera ta risala to ga annabi Musa ya nemo ma annabi Haruna Allah ka bashi nubuwa kama bashi risala mafi girman makami kamar yadda aya za ta faɗa an jima ala qadar ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira إنك كنت بنا بصيرا أشدد به أذري الله كأرب ببايانا جهارونا وأشرك في أمري كتارا شكساية تاريا دني أتكم منزنشينا to zai taɓo channel ba kawai ya roƙo mai ba ya san abin da Allah ka so to tunda ya san channel ɗin Allah ya ce Allah abin da ya sa nike neman haruna ka gani ɗai ne to in mun zan mu biyu ka yi nusabbi haka kasira don mu dinga tsalkake ka da yawa ba abin da Allah ka so irin bawa ya zama yana tasbihi tsalkake Allah takbiri tahmidi duk abin da zai sa Allah ya gane kana tsundum a halararsa shine tasbihi Allah ka yi nusabbi haka kasira don mu tsalkake ka da yawa wa nadkuraka kasira mai zikirinka da yawa innaka kunta bina basira Allah lalle kai dama kana ganin mu qala qad utita su'laka ya Musa halaka ta karba mu annabi Musa qala Allah ya ce qad utita su'laka an baka abinda kake so an baka burinka abinda kake fata nubuwa ga dan uwanka an baka ya Musa mannan alaika mun yi wannan don mu yi baiwa gare ka tunda kana so Musa kai bawanmu ne ka mana abin da muka so kai ma za mu yi ma abin da kake so ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك دما كاسن mun taɓa baiwa gare ka mun maka baiwa marratan ukhra wani karo ba yau muka fara yi maka kyauta ba ga kyautar da muka yi maka idau haina ila ummika ma yuha an iqdi fihi fi tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu وألقيت عليك محبة مني ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك lokacin da muka aiko ma mahaifiyarka manaman cikin bacci lamma waladatka lokacin da ta haife ka muka aiko mata mayuha abinda aka aiko a cikin lamarinka muka ce ma mahaifiyarka a niɗifi jefa annabi Musa fitabuta cikin akwati faddi fihi fil yam shi kuma akwatin ki jefa shi a gulbin Nil falulqihi al yam shi kuma gulbin Nil zai jefar da shi bisahil bakin ganga sai alqihi bisahil shi gulbin mun bashi umurni da an sa Musa in ya kawo lokaci kaza mun ce ya jefo shi bakin ganga ya hudu wa aduwun li maƙiyina fir'auna wa aduwun lahu maƙiyin musa ya hudu zai kama shi huwa fir'aun wa alƙaitu alaika mahabbatan minni na jeho na sanya soyayya ta gare ka lituhibbaka na don mutane su soka walitusna ala aini walitusna ala aini ni ne nasa a rene ka bisa kulata idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ تمشي أختك تنلوك تند أوك مريم تكي تفيا تكام هيا تنابين أكواتين فتقول har akwati ya zo fir'auna ya sa aka ɗauko har aka zo gidan fir'auna wajen asiya har aka zo aka buɗe akwati har annabi musa na ta kuka har so ne ya kama asiya da tausai ne ya kama fir'aunan ma dole ga ɗa kada ya mutu har fir'auna ya sa a cigiyan mata domin wadda za ta shayan mashi da ɗa ya samu ɗa musa fata ƙulu ga abinda maryam ke cewa ‘yar uwan musa da ta ga sun damu hal adullukum ba zan shiryar da ku ba’ alaman ya kuluhu ga wanda zai renan maku ɗanku wanda zai reni ɗanku fauji ba aka karɓa ma maryam faja albi ummi ta koma gida ta zo da uwar annabi musa yana sha yana zuwa faƙabila sadiyaha sai karɓi nonanta duk ɗan da duk uwar da ta zo annabi musa bai karɓar nono sai ya kau da kai mahaifiya ta yana zuwa ya zallo fir'auna ya so ya ɗago hamana ya nuna lallai uwa ta mace ta ce ƙamshin nono gare ni ba ɗan da zai ji ƙamshin nono na sai ya fata ya sha nono na asiya ta tsaya ta taimaka ita ma faraja'ana ka ila ummik muka dawo da kai muka mai da kai wajen mahaifiyarka kai ta karra ainuha don idan ta yi sanyi bili ka'ika daga muwa da kai ga musa har ya dawo wajen mahaifiya ce a gidansu kuma ana mata albashi kuma kullum za ta kai shi wajen fir'auna ya gan shi wala tahzan saboda kada ta yi bakin ciki ana nan wakatalta nafsan ka kashe rai huwa alqibdi shine bakibdan nan fanajjaynaka min algham muka tserar da kai daga bakin ciki wa fatannaka futuna muka jarrabe ka jarraba da yawa iktabarnaka Musa mun jarrabe ka bil'iƙa'i ka ta aukawa ka ta fadawa fi gairi zalika ba cikin wannan ɗai ba cikin wahalhalun da ka sha musa falabista sinina ashirin ka zauna shekara goma fi ahalin madiyana dole ya gudun hijira amma da izinin allah ya bar misra ya koma madiyana ثم جئت على قدر sannan yau ka dawo misra bisa wata irin daraja mai girma ƙadar a nan hiyar risala ka dawo misra kana manzon Allah ya musa wasu tuka li nafsi na zaɓe ka don kaina na zaɓo ka don ni Allah na aje ka don hidimata don haka tunda Allah ya zaɓo shi za a sa shi aiki اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اذهب انت واخوك باياتي daga nan inda wahayi ya zo mai bakin iccen ga wannan daga nan aka ce mai izhab daga nan ka wuce an tawahuka da kai da ɗan uwanka maganan ma ya tuna safura da nan safura matarsa da ke naƙuda wadda yake ya zo don ya samo mata wuta ba magana ya dawo baya ba daga inda kake ka wuce wajen fir'auna izhab an tawahuka wuce da ɗan uwan naka bi ayati kuma kana tare da ayoyi na guda tara na baka ƙarfin madadi mu'jiza abinda ba mai iyawa sai Allah to na baka su zamo a hannayenka ya kai Musa wala taniya fi zikri kada kai rauni a cikin ambatona tunda zaka ɗauki risala ka zama tare da ni koyaushe idhaba ila fir'auna fir'auna kafirci ne ya isa akan aika ma al'umma annabi guda al'umma amma yau kafiri guda amma manzon Allah biyu izhaba ila fir'auna da kai annabi Musa da annabi Haruna ku biyu ba wata al'umma ba ku tafi ila fir'auna ku biyu na aike ku wajen makiyi na guda abinda yasa na aiki biyu innahu daga fir'auna yayi shishigi bid'a'ir rububiyya shi abinda kowa bai bai shi da ya duba ya duba ya duba yace kai shi ma ubangiji ne kai shi ma ne rabbukum al'ala shi yadda awa kujerar Allah shi kujerar Allah ita ya so ya hau kuma ita ce har ya mutu yana jayayya da ita shi bai yadda da bawa bane kuma za a ji kalmar shi faqula lahu qawlan layyinan amma kaji nasiha daga Allah amma faqula lahu qawlan layyinan fir'auna dagawa shi ta baci ni Allah na ce innahu daga kan kuje mai gatsa-gatsa ku gwada wai ni Allah na aiko ku ni ina yi mai kaf guda amma ba kaf guda zan mai ba saboda akwai asrarul qadri don haka fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai taushi ku yi mai dimokuraɗiyya mulkin ba na soja bane in aka je sai an yi siyasa saboda fir'auna dan siyasa ne in kun je fa qula lahu qawlan layyinan kada ku kallo ni Allah na aiko ku a ku bayina ne na aike ku wajen bawana ku tsamo shi daga bala'in da yake ciki ku kawo mani shi ku samu ladar wanda ya tsamo kafiri azzalumi ya samu shirya faƙula lahu ƙaunar layinan ku gaya mai magana mai taushi la'allahu yu'athiru fi ƙila taushin magana ku zai tasiri ciki nai aule annahu murabbi ko ku a'a Allah ya ce su lallaba mai saboda ai baban Musa ne ai gidan fir'auna ya tashi shi Musa ɗan fir'auna ne kuma hannun fir'auna ya tashi hannun fir'auna ya girma har yalan yana sa suturar fir'auna har yana hawa dokin fir'auna har ana ce mai ɗan sarki fir'auna to tunda ya yi maka sha tara ta arziki to faƙula lahu ƙaunar layinan babanka ne kaga Allah bai yadda ka wulakanta uba ba ko kafiri ne Allah bai yadda ka wulakanta uba ba ko ba shi ya haife ka ba wan ubanka kanan ubanka wanda ya rene ka bayan ba ubanka ko wanda ya ji ya gani ya ce shi ubanka ne to kai in baka girmama shi ba to ka kwanaci ka sha talalabiya saboda shi ne murabbi shi dai kasaita musa duka to ɗan fir'auna ne hannun fir'auna ya tashi la'allahu Allah kuma ya ce abinda ya sa na ce ku tausaya mai la'allahu yana yiwa in dai kun bi shi a hankali kun mai siyasa la'allahu ya tazakaru ƙila ya wa'azantu ya yadda da Allah aw yakhsha ko ya samu tsoron Allah khashiya ta saukan mai in khashiya ta saukan mai to ba wanda ya kuma ya hana zai saki duniya kawai ta san ma Allah irin abin da ya auku ga Ibrahim ibn Adham قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى سنسنش قال النبي موسى دا النبي هارون سكتي مع الله ربنا يا أبنجي مو فرعون فرعون فالله كاتي اذهب إلى فرعون اذهب إننا نخاف الله منا صورا أن يفرط علينا ya mana gaugawar azaba fir'aula mai saurin hannu ne kada muna zuwa Allah ya kome ce a kashe sai mi Allah sai ka ba mu wani wata kariya dole sai an ba mu kariyar da ba mai taba mu har mu je mu ida sakonka inna na nakhafu an yafruta alaina Allah muna jin tsoron yayi mana gaugawar azaba au an yadgha alaina ko yayi mana shishigi ya takabbar ɗagawan nan da yake ma Allah kai ya maka balle mu ƙwala la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara sun samu garanti wajen Allah shi suke son su ji Allah ya masu lamana ƙala Allah ya ce la ta khafa ni na aike ku kada ku ji tsoro ni na aika kwaye innani ni Allah ma'akuma ina tare da ku ba ku duza ku ba haddani ba ku biyu ɗaya za ku ba ni Allah da ni za a wajen Musa kako ta ƙare inna ni ma'akuma ni ina tare da ku sai ce asma'u ina ji duk abin da zai gaya maku bayan kun gaya mai ina ji wa ara ina gani la ta khafa kada ku ji tsoro inna Allah tabaraka wa ta'ala ma'akuma Allah na tare da ku fatiyahu فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فاتياه كجي ودن فرعون فقولا كجي مي إنا رسولا ربك مو من ظنن أبنجد كلي فأرسل معنا بني إسرائيل كسكي بني إسرائيل ila sham su ta san masham au ila filistin ko filistin ka sake su wala tu'adhibhum ka daina yima bani isra'ila azaba duk bala'i yahudawa yake sawa in masan kibdawa ya cika to bani isra'ila yahudawa ake sawa su fada su kwashe kashin kibdawa duk harka ta kaskasci fir'auna ya samu sa'a ya azabtar da yahudawa to ka ce bani isra'ila lokacin azabar da za a yi masu ta kare a sake su su yi sham ko su yi filistin wala tu'azzibhum ka daina yi masu azaba ka jina ka bi ayatin kuma man zo maka da hujja min rabbika da ubangijinka wassalamu ala man ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a assalamatu lah duk wanda ya bi shari'a shi zai gama lafiya wanda bai bi Allah ba ba zai gama lafiya ba don haka fir'auna ku gaya mai ya bi ni ni Allah inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla inna mu qad uhiya ilaina an aiko mana anna al'azaba azabar Allah fa za ta sauka ala man kazzaba ga duk wanda ya karyata bi ma ina bi abin nan da muka zo da shi duk wanda ya karyata mu ya karyata Allah mu babu mu sai shi wata walla duk wanda ya bijira anhu ga abin da muka zo da shi sun iso fada sun yi da sako qala faman rabbukuma ya musa Musa ya dariya kawai a fir'auna ya dariya ma'ana bai yadda ba dama an ce daren da suka zo suna kwankwasawa ya ce su shigo kafin su shigo aka ce a shigo da su wasu sun ce manzanni ne daga Allah ya ce ba komi su shigo don su ba mu dariya mun dade ba mu yi dariya ba dama ila yan ban dariya ne to shine ko suna zuwa ƙale ce famar rabu kuma ya musa a waye ubangijin naku ya kai musa iktasar alai ya taƙaita bakin nan musa waye ubangijin naku قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال موسى يتي ربنا وبنجزم واندي أيكم وجنك كما كبيش الذي أعطى كل شيء خلقه شين يبا كوة كوة أبو خلقه حلتش كوة أبو الله شي يباش حلتش ثم هدى سنة يشريت دان أدم إلى مطعمه dan adam abinda zai ci ba shi dabba ka ci ba kowane dan adam kowace halitta Allah ya shiryar da ita ga abincinta wa mashrabihi ga abin shanta wa mankahihi ga abin aurensa qala fama balul qurun lula qala fama balul qurun lula qala fir'aun ya ce a dama ina jiran ku da Allah fama balul qurun lula da Allah menene labarun al'ummomin da suka shuɗe dama ina neman malami wanda zai ba mu tarihi ka ƙaumi nuh da Allah kana ɗauke da tarihin nuhu wa hudin tarihin hudu wa lut wa salih قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى النبي موسى كره كلام فرعون قال يتي ban sani ba mani da labarin al'ummomi ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin sunuhu annabi hudu annabi lutu annabi salihu magana karatu labarin al'ummomi ilimin yana wajen ubangiji na fi kitab kuma yana can rubuce a cikin littafin Allah arada an yushgilahu an tauhid shi fir'auna ya so ya dauke hankalin annabi Musa ya ce mai da Allah to ba mu labaru ai ba abin da ya kawo shi bane bi hadithul qurun ya bashi labarin al'ummomi fansarafa Musa Musa ya juya ila ma huwa bi sajadihi abinda ya kawo shi abinda yake kanshi yace la yadhillu rabbi ubangiji na bai bacewa wala yansa bai mantuwa alladhi ja'ala lakum al-ardha mihadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهادا وبنجدن دي أيكون shine wanda ya sanya ƙasa ta zamo shimfiɗa gare ku wasalaka lakum fiha subulan ya sauwaƙe muku hanyoyi a cikin ƙasa ga hanyar da za ku bi وأنزل من السماء ماء يسوك الدروا دغ سمكو دغ جرججي فأخرجنا به أزواجا مكفتد نوئي نوئي دروا من نبات سري شتى مبنبنتا أزواجا مختلفة نوئي نوئي ميسسا باوا كلوا منها مكتي كتي daga ɗayan itacen nan da muka baku daga ruwan saman nan da suka sauka a ƙasan nan da muka hore maku war'au al'amakum ku kiwaci dabbobinku ku ci ku kiyo inna la'ayatin haƙiƙa ayoyi sun tabbata fi zalikal mazkur a wannan abin ambato li'ulin nuha ga ma'abuta ƙwayar hankali saddaqallahu alazim nan shehu ya kwana darasin shehu dama lacca yake yi shi shehu yana rike da jalalaini ne kawai na rubutun hannu kuma na babansa alhaji abdullahi alhaji abdullahi baban shehu malami ne mufassir ya fassara ƙur'ani sau ɗari da hudu sau ɗari daga bakara hannasi allah ya ji kowa wa kullum walailahu kowa da abin da yake so shi abin da allah ya jarrabai ya dai tafsiri shehu ya ce wa kullum walailahu waɗaha bala'i ni kuma bala'i na son annabi muhammadu to baban shehu ya fassara qur'ani sau 104 to shehu na rike jalalaini wanda ya gada a ba hannun babansa duk abin da ba jalalaini ba in ka ji sawi ruhul bayani qurdubi duk abin da za ka ji na tafsirai ya zo ne daga abin da shehu ya haddace shehu sai da ya kawo hadisin annabi dubu shidda shehu ya gaji haddar hadisai daga baban shi babansa ma alhaji ha alhaji abdullahi ya haddace hadisi dubu ɗari hafiz ne na hadisi shi ma kafin shehu ya je misra suka ba shi lambar girma cewa wai malami ne ya ce masu ni ne zan ba ku shaida ku malamai ne ba ku za ku bani ba don ni ban yadda kun fi ni sanin addini ba shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu ƙalubale na addini a rayuwarsa wanda ya tsaya ya buga da malaman zamani matsalar gida matsalar gida ne ta isa tashin hankali malaman zamani sun yi tsaye sai an yi ma zakka sai an yi ma gida zakka shehu ya rubuta kasida ya sa ilan hal malikun kazzakka gyarta fa habbu gyarta lan yuzakka ina mai tambaya ta wai maliku ya ma gida zakka mu malikawa ne dole mu riƙe ubanmu imamu malik to in dai mun yadda mu malikawa ne ubanmu maliku bai yi magida zakka ba komi tsadarta komi man da ake tatsowa shehu ya bi hanya a hanya sai da shehu aka ya sake haduwa da ƙalubale shehu ya ga waɗannan mutane sai ya yi littafi sai ya rubuta irshadu sarin ila adami wujubi zakati harin shehu ya rubuta littafi cewa ba a yi magida zakka za ka ga wani malami zai ce ana mata to in mutanen da ya sauka cikin sun waye sai a ba shi gonar gida in ya noma da yawa ana maganar zakka sai ka ji ya ce a wallahi dama ba yi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu kalubale na matsaloli shi yasa yake tsayawa bayan la'asar mu saki wancan babin bayan la'asar an gama kafin ya shiga ɗaki sai ya tsaya minista ɗinsa nan ƙofar gidansa wannan dandabalin nashi ba wanda muka sani ba wanda muka sani yanzu alhaji abdullahi babban ɗansa yi wannan daidakalin na ƙofar gida shehu zai zauna in ya zauna ya fassara alƙur'ani yana duba jalalain duk abin da baka gani ba da ka ji an shiga wani karatu to daga hadda shehu ne radiyallahu anhu wata rana wani ya masa tambaya ya iska wani balarabe ne shehu radiyallahu ta'ala alu yana larabci sai shehu maimakon ya ce bula sai ce tsilata wai sai wani ke cewa shehu ya yi kuskure ba a cewa tsilata shehu ya ce ana cewa bula ana cewa tsiwala ana cewa tsawala ana cewa tsilata radiyallahu ta'ala alu ko da sai ribar hamajau ya fita sai ya samu suna karabkiya da ya dawo sai ce shehu mi ya gudana ya ce wai na yi larabci ɗiyan laraba ke mani gyara ni ban sha nonon ba larabiya ba amma ba ba larabin da ya fi ni larabci radiyallahu ta'ala anhu shi ya sama yake cewa ba hal amsarat ainaka misliya sa'iran suluki wadalbi wal ulumu fuyudu kai tsakaninka da Allah duk gane ganenka ka taba ganin dan adam iri na wajen kama zahirin shari'a bi zahirin shari'i والنور المبين أربي السالكين بلا كد ولا كده كو مكيين الله يا سي شو إبراهيم بيتبع وسادة سلبا خمسين عاما إماما في المهراب سيدي برهام جيتي ده تيجا لن شكرا تي خمسين شين الإمام مسلاتي لي bai baya kan ce ku je ku yi sallah ba shi ke jagoranci ƙasa sai da jikinsa ya yi nauyi sannan ya dogara sanda da jikin ya yi nauyi ya ce a kawo mota jikin ya yi nauyi har ya taɓa sujada ya kasa dawowa sai da aka rika dama tsulai aka dawo da shi ya huta sannan ya koma don tsananin kula da sallah don tsananin kularsa da sallah ya taɓa hudubar juma'a ta ɗaya da ya gama zaman da liman ka yi ya kasa tashi ya yi ya daga ya kasa ɗagawa daga saman mimbari ya ishara ga babban nasa alhaji abdullah ya ce an atimimin khutbata ya abdullah alhaji abdullahi zo kai huduba ta biyu bayan ya huduba ta biyu wannan bai hana shehu shi ya ba da wannan sallar juma'a ba shehu radiyallahu ta'ala duk wanda ke tare da shi da shi da almajiransa suna kan zahirin shari'a sannan abin da ya shafi jazba sun bamma zukatansu sun fahimci tauhidin da ke suratu ɗaha sun fahimci cewa ma'anar la ilaha illallah ta'ammawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah bauta ma duk abin da ba Allah ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne khasawa sun fahimci la maqsuda bi haqqin illallah ba wanda za ka je ka nufata ya baka wani abu sai Allah duk wanda ya baka wani abu ba shi ba ne Allah ne kayanka ne hannu nai don haka Allah ne mai bayarwa mai hanawa mai kashewa mai rayawa amma khasatul khasa su kam la mawjuda bi haqqin illa Allah to shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi tarbiya almajiransa akan wannan to shehu yana tsayawa bayan la'asar ya fassara alqur'ani kafin rana ta faɗi sannan ya shiga ɗakinsa ya shiryo don yin sallar magriba to a nan shawar radiyallahu ta'ala anhu ya kwana a gobe sai ya ce addarsu thalithu wa thalasun darasi dama karatu ne ya hito ya lacca laccan mu ta talatin da uku ya yi ta'awizi basmala salatul fatih sannan ya nemi halarto wa himma shekhi ne ashe wajibi ne ga muridi da'iman ya halarto da himma shekinka sannan kada ka taba zaton kai kana da wani abu naka duk abin da ya zo ma zahiran wa batinan ka gani daga shekinka ne shi ya turo ma amma in ka ga kai kana da wani abu kai ba muridi saliki ba ne amma duk abin da ya zo ma ka sani daga shi ne ture ne madadi ne minhu ilaika har ka kai ma shi ifadatuhu min ifadatuhu minka ilaika madadi ne daga wajen shi zuwa gare ka kuma shine mai bayyanawa to shehu radiyallahu ta'ala anhu duk sanda zai abu yana sa ya himma shehu tijani shine shehi ne radiyallahu ta'ala anhu wanda yake al-qutbul maktum wal barzakhil maktum wal khatim al muhammadi al ma'lum wanda yace ba inda nike duk inda ka gani shehu tijani muna tare da shi kuma imamu hadir shakhsun bayani mai tsawo sun ya je ya gaisa da shehu amina da ya gaisa da shehu wajen aikin hajji ya samu shehu na fama da zazzabi har ya nemi shehu ya ce ko mu ɗauke ma ciwon shehu ya ce agnaniyar hatmu tijanil wazabu ko lafiyar ciwon kai ban bukata ni mai wanda nake son ya bani magani shehu tijani shehu radiyallahu ta'ala anhu ke gaya ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata sai da hawa da ta nemi ya tasarrufi ciwon kanta ya ɗauke shehu ya ce wai akwai sadda ɗan ajam kai ne bai ciwo in ji shehu radiyallahu anhu sai da hawa ke gaya mana ɗaya shehu ibrahim shaƙiƙe shehu lamin ta ce shehu ke ce mata wai ke hawa akwai sadda kan ɗan adam bai ciwo kamar ya tsage wai ma'ana duk hidimar da shehu ke yi bai lafiya malam kai menene uzurinka kai da ke cikin lafiya ka duba shehu radiyallahu anhu cikin sha'airul islam guda biyar din nan yanda yake rajulu namiji a cikin ta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga ƙasa muka halicce ku bi khalqi abikum adama minha dan ma halicci ubanku adamu daga ƙasa zakara tabaraka wa ta'ala Allah ya ambata annahu khalaqana min al-ard ya halice mu daga ƙasa min babi annahu khalaqa abana adam min turab wannan yana daga babin tunda uban mu adamu da ƙasa aka yi shi to mu ma da ƙasa aka yi mu kenan kama zakara fa idza kana adam min turab in dai adamu an yi shi daga ƙasa kuma daga ƙasa aka yi shi din wa huwa asluna in adamu shine asalin mu kuma shine uban namu fa kulluna min turab dukkanmu daga ƙasa Allah ya yi mu wa min jihatin ukhra in ka koma wani layi inna khuliqna min nutfatin an halice mu daga mani wan nutfatu min al-ghidha shi mani ai daga abincin da ka ci ne shi yasa warin sa ma ga masu fikihu suka faɗi ada nau'in abin da mutane ke ci a lokacin wal ghidha min al-hubub abincin da kake ci ai daga ƙwayoyi ne da kake shukawa gero ko dawa ko kasau wal hububu minan nabatat ƙwaya wadda ta hatsi daga tsirrai ne wan nabatatu min al ard tsirrai daga ƙasa ne idan fa kulluna khuliqna min al ard dukkan mu an halicce mu daga ƙasa ورد أيضا ياذ أن الملك الموكل بالرحم عندما تقوض الفتن في يده يؤمر بأربعين ملائكة da aka wakilta ya kula da mahaifa to sadda mani zai auku ya sauka a hannuwansa za a bashi umarnin abubuwa hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa sa'idin am shaqiyin wa mahalli dafni ba wanda za a diga maniyinsa in dai da shi za a halittai to tun ranar daga mani an rubuta arzikin da Allah zai baka a duniya gaya ba a ragewa ba a ƙarawa ajalinsa kwana nawa wata nawa shekara nawa zai duniya ba a ragewa ba a ƙarewa sannan mai arziki ne ko mara arziki ne sannan ina za a binne shi fa ya huzu turbatan sai shi mala'ikan nan wanda yake muwakkal sai ya ebo ƙasa min mahalli tafni inda za a yi ma kabari to sai an ebo ƙasar fayadruha ma'almali sai ya zuba ta sheƙe ta tare da maniya an kwaba ta kenan fayukhlaqu minhu jasadul insan sai a halicci jikin mutum daga wannan wa fi kulli hadhihi alwujuh kenan dai dukkan fuskokin nan al-insanu khuliqa min al-ard shi dai ɗan adam an halicce shi daga ƙasa wa fiha nu'idukum cikin ƙasa za mu mai da ku makburina za mu yi maku kabari duk ɗan adam in ya gama rayuwa saman ƙasa za a yi mai kabari cikin ƙasa kuma a yi maka kabari shine arzikin dabba ba ta canye ka ba a ga ka ba a yi maka kabarin shi ma wata ni'ima ce kadhalika al-insani yamutu wal ardu kifatu haka mutum zai mutu ƙasa ta ishe shi duk wanda ya mutu tun zamanin annabi adamu al'ardu ke fata ƙasa ta isa ita tana ima kowa ta kau da shi ya kubar fil'ar a ada ya ta'adda bi'ila walakin ƙwabbira bifi li'annahu ya ƙudu fil'ar bai ce wa ilai hannu idukun ba sai ya umfani da kalmar wa fi hannu idukun don zai koma cikin ƙasar mustaƙirran fiha abadan zai tabbata cikinta har abada wa min ha nukhrijukum daga ƙasa za mu fitar da ku inda albasu ranar ƙiyama taratan ukhra wani karo alhamdulillah dokta ya ce khalifa ya ce a sanar a yi masu addu'a don haka cikin addu'ar da malam za a yi za mu yi addu'a Allah ya kai mana su lafiya su yi aiki lafiya su dawo lafiya su same mu lafiya kuma cikin addu'o'in da za su yi Allah ya ba ƙasan mu zaman lafiya da aminci waɗannan kwanuka goma alkhairansu da albarkatunsu duka Allah ya ba mu ga malam zai addu'a yanzu insha Allah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da sananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya na kira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa matafanmu Allah ya sa su ta yi lafiya su yi aiki lafiya su dawo lafiya su iske mu lafiya cikin nasara fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين